أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أسبر كو lahadi ashe abin yana ta tafiya da gudu to yau muna lahadi sha tara ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da uku ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya akan aya ta saba'in da bakwai a cikin suratu al-ma'ida a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta sittin da shida wato ta saba'in da shida zuwa saba'in da bakwai shafi na ɗari da ashirin da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله يتي قل يا أهل الكتاب كتي يا كما أبو تالي كافي كافي مش تفسيري سوسي jiya waɗansu ‘yan uwa sun yi tambaya a yi bayani kan abin da shafi i'tikafi mun yi musu alƙawalin yau za a yi bayani to amma ga dukkan alamu bayanin ba zai samuwa yau ba saboda waɗannan ayoyin suna ƙumshe da wasu bayanai da za su zo masu muhimmanci kuma dole sai an gabatar da su tana yi wa lokacin ba zai isan mu irin yadda muke so ba sai su yi haƙuri sai gobe Allah kai mu nan qul ya ahlal kitab kace ya kuma abuta littafi la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku an gane ko ahlal kitabi na ana nuhin ahlal kutub an gane domin ba littafi guda ba ma abuta littafi guda ba duk da yake su yahudawa suna da littafi na attaura su ko waɗannan kenan nan sai an ɗauke su imma alal infiradi ko wani da nashi littafi ake nufi ko kuma ya zama tona aljinsi ne tunda littattafai sun sabka an gane ko Allah ce to la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku jiya mun yi bayanin nau'i daban-daban kala-kala na ayoyi irin guluwin da sun kai cikin addini wanda kuma mun faɗa cewa al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta yi kallo ga abin da aka hane su sai ta daina shi domin an sabkar da ayoyin dan mu wa'astu dan haka kada ka yi guluwi wajen kafirtar da mutane dole sai an samu sharuɗa sun cika kuma an samu mani an gane ko ba a samu mani ba afwan ma'ana yanzu wannan lokacin da muke ciki yana daga cikin abin da turawa suke amfani da shi wajen ruguza kasashen musulmi shine da an samu mai yawan kafirtar da mutane ta karkashin kasa sai a bashi makamai in an bashi makamai sai ya yaki al'umman musulmai ya kashe su ya ruguza su wannan dadin su ne shi yasa wannan takfir kin yana daga cikin abin da ke ja ma kasashen musulmi matsala an gane ko to haka kuma kan mutum ya yi guluwi wajen ɗaukakar da wani mutum ya ba shi wani matsayi fiye da matsayinsa an gane ko in muka duba akwai malaman mazhabobi guda hudu muna da su malamai ne muna ganin kimar su kuma mun san sun yi ma addini aiki kuma malamai ne waɗanda yana da wahala a maimaita irin su ko ba haka ba ana samu Allah ya kawo manya manyan malamai a kowane zamani to amma kuma kar ya zamanto ga hadisi ya ingata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fifita ra'ayin wani malami akan ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan ayata alqur'ani in kai yi haka kai guluwi cikin addini in ka dauki wani matsayin wato malami ko wani imam kace ma'sum ne baya kuskure ta yi guluwi a cikin addini in ka ɗauki wani mutum ka ce ya kai matsayin annaba ko ya fi annabawa misali khidr ka ce waliyi ne kuma waliyi ne wanda ya fi ulul azmi min rusul kaga wannan guluwi ne cikin addini ko ka ɗauki wani mutum ka bashi matsayi na Allah wannan ka ce wane ya kai matsayin Allah wannan kafirci ne karara Allah shi muna tsari wala tattabi'u ahwa'a qaumin kakku bi sarran waɗansu mutane an gane ko in ma za ka bin son rai inda akwai hankali da sai ka bi son ranka ba da wani ba amma saboda kana son ka zambawa ko kana da kwaɗayi ko kana da tsoro sai ka zambawa wani duk da yake bin son rai bai halitta ba ko ba haka nan bane wato qad dallu min qablu ko qad dallu min qablu qira'o'i ne hafs yana karantawa da qalqala qad dallu min qablu sun bata can gabani wa adallu katiran kun musu batar da mutane masu yawa domin in mutum ya ɓace sai ya ɓatar da wasu ko ba haka Allah ya faɗa ba a cikin suratul an'am wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmi da yawa suna ɓatar da mutane bi ahwa'ihim da sarayukan su bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba to kai kai da kabbi jahili ai kai ne kamata a tambaye ka ko ba haka nan bane tunda misali kaga mutane sun kama hanya kuma kai ka bi su ba akan ilimi ba ba su da shaida ta ilimi ai kaga ka halaka ina fata an fahimce ni kamar ƴan bokon mu da suke son ai koyi da turawa cikin komai da komai kai ka san mutumin nan kafiri ne kuma kana son ai koyi da shi koko matasan mu da suke koyi da kafirai na kasashen turai waɗannan mutanen ba su yi imani da Allah ba kuma kana koyi da su ah to ya an kai haka abin yana da ban mamaki musulmi yana koyi da kafiri qad dallu min qablu wa adallu katiran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil Allah ce sun kauce ma daidaiyan hanya ba akan daidai suke ba ina fata an fahimta kasance wasu suna bin son rasu sun bace kasance wasu suna yin guluwi a cikin addini ƙetare iyaka wuce makaɗi da rawa ko ba haka ake waɗi da hausa ba an gane ko wato wannan shi ya kai su addini su sai ya lalace aka rasa gabas aka rasa yamma waɗansu malamai su zamana su ƙara wata aya gobe jibi waɗansu su ƙaro wata gobe a ce yesu almasihu ya ƙara wani abu cikin bibil ya yi wahayi zuwa ga mutum goma sha biyu ya ce su ƙara kaza su ƙara kaza shi yasa littafin kullum yi aka yi ana ƙarawa ahmad didat ɗaya daga cikin du'at na ƙasar Uh, South Africa ko ba haka ba Africa Museum Africa ta kudu ya zo da ya yi tattauna da James Weger babban fada fasto na ƙasar America ya nuna mishi akwai Bible Bible da Bible Bible guda 64 waɗanda suke yawo a duniya a yanzu kuma dukkan su zaka iske wagga ta ta wannan wagga ta ta wannan wacce ce an magana Allah sai a rasa amma alqur'ani sabanin qira'at a'a ba wato kira'o'in da sun canza lafazi ne na kalma yake canzawa ko ko wata kira'a tana gaskatar da wata kira'a akwai alaka tsakanin su amma su bibul babu inda zaka samu wanda ta ce maka kakan Yesu almasihu 33 wanda ta zo ta ce kakan Yesu almasihu 30 wanda ta zo ta ce kakan Yesu almasihu 41 sai ya hada su kaga abin duniya zan hayaniya Allah ya gane da mu sai Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا ألا أنت وتندن كافرتا min bani isra'ila daga bani isra'ila lu'ina fi'ili ne wanda suke cewa mabniyun lil majhuli a wajen ɗinsu malaman nahawu waɗansu kuma su ce mabniyun wato ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ko ala ma lam yusamma fa'iluhu suna faɗar dai maganganu da dama ma'ana dai ba a faɗi an ce lu'ina Allah anta ko ba haka bane to wane ne yayi la'anar in an ce Allah anta ba mu san wanda ya la'ana ba ai sai mun samu wanda ya la'ana muna buƙatar fa'ili in ka ce kusira zujaju an fasa ƙarau ko ko an fashe abin da muke suna madubi to wani ne wannan kaga ba a sani ba zuhiba bihi an tafi da shi waye ya tafi da shi kaga ba mu sani ba kuddira an kaddarta kuddima an kaddama ko an gabatar to amma lu'ina Allah an ce alladina kafaru min bani isra'il wato wato abin nan waɗanda na kafirta ga bani isra'ila ala lisani daud akan halshen annabi Dawud alaihi salam wannan shi zai nuna maka a can cikin suratu Ali Imran da aka ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika Allah ka bamu abin da kai alƙawari ala rusulika ba ana nufin saman annabawanka ba don ba wani abu ne aka ba su ba su zo da shi aka a'a ala risali rusulika an gane ko wannan sai ka zama to za ka iya bayanin abin da ake nufi da can an gane ko waɗansu malamai suka ce waɗanda an kala'anta a kan lisan dawud su ne mi su ne ashabar sabti waɗanda aka hana da kamun kifi ka auna la'anahum kama la'anna ashabar sabt amma dai akwai ashabu sabti kuma akwai tsinuwa amma cewa waɗannan mutanen su ne aka la'anta nasi bai tabbatar da haka ba ina fata an fahimci ni dole sai mun fahimci wannan da kyau kokari ne da istihadi na ɗansu malamai wa isa ibn maryam ai wa ala lisani isa ibn maryam kuma Allah an ce su akan harshen annabi Isa dan Maryam alaihi salam ina fatan kun fahimta ma'ana shine waɗansu malamai suke cewa lokacin da waɗansu daga cikin hawariyawa suka tambayi annabi Isa alaihi salam muna son a sabkan mana da wato table ko table na abinci mu ci iz qala al hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين التي قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين waɗansu malamai suka ce an sabkar da ita ko ba haka ba da sun ka saba لا أعذبه عذابا واتو أحدا من العالمين وجعل منهم القردة والخنازير تسكة تسوني وأن أنك ما يبدسوا واتو ألدو amma cewa an sabkar da ita alkur'ani bai tabbata ba waɗansu malamai sun tafi cewa tunda alƙawli ne Allah yi za a sabkar waɗansu malamai suka ce a'a da sun kaji sharuɗan da Allah ya ce sai suka ce to su sun yafe kada a saukar musu don saboda ka azaba ta sauka a gare su to amma in mun ɗauki waccan fassara ta an sabkar sannan muka ɗauki cewa sun saba to kuma cewa waje alamin humul qiradata wal khanazira amma yadda waɗansu daga cikinsu aladu shin menene ke tabbatar da cewa waɗannan mutanen annabi isa su ne aka mai da aladu shi ma rabtukin tsakankanin su ishtihari ne ɗansu malamai an fahimci wannan da kyau don dole abin in akwai nassi ingantacce tabbatacce za a tabbatar da shi an gane ko waye yalla an ce su an ce ala lisani dawuda wa isa ibn maryam isa ba shine zai la'anta su ba a'a da dawuda za a la'ance su ne ta hanyar umurnin Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kuna fahimta ta domin Allah ne yake da izinin ya la'anta sannan abi bayan ubangiji innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu taji yal'anuhumullahu Allah ya fara la'anta wa yal'anuhumul la'inuna sannan masu la'anta za su la'ance su ina fata an fahimce ni ula'ika alaihim la'natullahi wal mala'ikati mala'iku kuma za su la'ance su wan nasi ajma'in da mutane gaba daya to an ce wan nasi ajma'in wadansu malamai suka ce masu imani ake nufi wadansu malamai suka ce a'a wan nasi ajma'ina har kafirai sai sun tsini maka kafirai don Allah ya ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha ko ba haka ba tunda sun tsine ma juna ai shikenan wan nasi ajma'in mun fahimci wannan da kyau ko to ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah ce to zalika wancan la'anta da an kai musu kenan wato wato zalika domirin yana komawa ne zuwa ga masdar na la'anta da an kai musu domin da an ce zalika ai zalika la'nu al-mafhum min as-siyaq i'dilu wato wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ai al-'adlu al-mafhum min al-fi'li an gane ko ko kuma waɗansu malamai suka ce ana iya maida shi zuwa ga almafkur zalika almafkur menene almafkur fi'ilin da an kai bayani ya tabbata akan su don ana iya maida abu zuwa ga almafkur qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika zalika almafkur kenan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam zalika Allah an ce su ba haka kawai aka da an ce su ba bima asau saboda sun saba sun saba ma umurnin Allah subhanahu wata'ala ko sun saba ma umurnin annabawan Allah subhanahu wata'ala shikenan duk dai wanda ya saba ma umurnin annabi ya saba ma umurnin Allah wanda ya saba ma umurnin Allah ya saba ma umurnin annabi domin annabi aiko shi aka yi da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan ka an fahimta kenan in ka tashi kaddarawa ko ka ce wa asau wato Allah ko wa asau ar-rasula ko wa asau amrallah ko wa asau amrar rasul ko wa asau amrar wato amrallahi wa rasulihi duk daidai zalika bima asau wa kanu ya'tadun sun kasance suna ƙetare iyaka in an ce su tsaya ba su tsayawa ina fata an fahimce mu in an ce a tsaya ba a tsayawa in ɗan sanda ya sama shamaki za ka tsaya in jandarma ko mobayil ya sama shamaki za ka tsaya in soja ya sama shamaki za ka tsaya in matarka ta sama shamaki za ka tsaya in daraktan ma'aikata ku ya sama shamaki za ka tsaya ko ba haka ba abokinka in ya sama shamaki za ka tsaya amma babanka in ya sama shamaki ko da shari'a abinda shari'a ta da shi ne ba za ka saurare shi ba mahaifinka ba za ka saurare shi ba saboda turawa sun hure ma kunne malamai in sun aza ma shamaki suka ce ga yadda Allah ya ce ga yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ka taka ka ce waɗannan ƙauyawa ne kai baka isa ka saurari maganar su ba zalika bima asaw wa kanu ya'taduna in ko ana ƙetare iyakokin Allah to kaji abin da ya faru la'anta Allah za ta tabbata akan mutum kana ganin ka ci gaba amma ci gaban mai rijiya ne kai don saboda duk mai saba ma Allah kai sa tsambanin ya sha Allah kyale ka ne yake yi ko ya kama ka a nan duniya ko ya barka sai lahira ya kama ka yana ema biyu ko ya ma daya an gane ko wala tahsabanna Allah غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله يملك قلبه قالت كانوا لا يتناهون
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Allah subhanahu wa ta'ala ce kanu sun kasance la ya hauna an munkarin ba su hana juna an munkarin daga mummunan abu fa'aluhu wanda suka aikata shi. An gane ko? Waɗansu malamai suka ce, kanu la ya hauna, ai la yanta huna an munkarin fa'aluhu. Mato ma'ana guda biyu malamai suka ba su wa anan. In kace kanu la ya hauna an munkarin fa'aluhu, sun kasance ma'ana ba su bari la yamtani'una kenan wa la yantahuna an munkarin ba su bari in sun yi sabo gobe za su yi wannan jibi su yi wannan gata su yi wannan wannan dabi'a ce ta mutanen da ba su tsoron Allah ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ya faɗa in an ka dauki wannan alƙawari su ce za su yi gobe su warware jibi su ce kaza gata su ce kaza ko ba haka nan bane dabi'a su ba wato dabi'a ce ta Yahudawa ko sun kulla alƙawari tsakaninka da kai da su gobe za su warware an gane ko ko ba ita ce dabi'a su ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أما ما سو إيماني الله يتباس دوجي وأكن ذنبي إمن أكي ونن فسرا أنغانيكو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بس دوجي بقى كان أبن فكري نسابه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن من أوكي لا يتناهون أي لا ينتهون ولا يمتنعون أم منكر فعلوه أما إن مكتوكي قراءة كانوا لا يتناهون أم منكر فعلوه sun kasance ba su hana juna an munkarin daga mummuna abu fa'aluhu wanda suka aikata shi to nan sai a samu matsala ba su hana juna ga abin da an ka aikata ai shi abin da aka aikata ai ba za a hana mutum aikata shi ba ina fatan ku fahimce ni tunda an ce an aikata to kuma me za a ce wato a zarge ka akan baka wato mutum ya aikata abu ai sakacin da kai an ka riga an ka aikata sai dai ka hana shi aikata abin da zai zo baya ko ba haka nan bane ko zai zo gaba abin kamata mu ce abin da zai zo gaba shine kamata a ce an hana mutum ba abin da har riga an aikata ba sai dai a ce abin da ya gabata ka nemi tuba ina fatan kun fahimce ni da kyau to shi yasa wadansu malamai suka ce to nan ana nufin wato la yatanahawna an mu'awadati munkarin fa'aluhu ba su hana musu aikata mummuna aiki wanda za su yi zuwa gaba kamar yanzu misali za ka ga mutane sun har hada kuɗi za a shirya wata wata fitsara da wani raye-raye da kaɗe-kaɗe da waɗansu abubuwa inda su dace ba in kai yi magana to kenan ka ga za a aikata wa sai kai yi magana kafin abin ya afku ina fata an fahimce ni kenan ba su yi majuna su waye za su shiga cikin martaba ta farko su ne malaman su Allah ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihim suh su malamai su ne na farko kafin wa kafin wani ya zo tunda akwai abubuwan da kowa ya san haramun ne ko ba haka ba kenan ba dole ba sai malami zai yi ma mutum wa'azi ya ce ka daina shan giya ko zina dan kowa ya san zina haramun ce kowa ya san shan giya haramun ne kenan in kana tare da abokinka yana sakon Allah kai ma ya kamata ka mishi wa'azi to amma malamai su zasu da na farko domin su Allah ya bar ma sanin ayoyin alqur'ani su ya bar ma sanin abin da yace dole su ne za su faɗa abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa don haka ba su yin wannan to kaga wannan yasa la'ana Allah ta tabbata a gare su sabanin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun ga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sabanin la kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu ina fata an fahimce ni wa tu'minuna billah su ko ba su yi imani da Allah an gane ko su suna yin imani ne da sashe su kafirce ma sashe Allah ce to labi sama kanu yaf'alun abinda suke aikatawa yayi muni to anan waɗansu malamai sun kawo wata qadiya wadda yake tana da muhimmanci sosai shine cewa nan labi sama kanu yaf'aluna yayi muni abinda suke aikatawa to aiko su ko ba su aikata komai ba dan saboda kin yin wa'azi ne su ba su ma aikata ba ina fatan kuna fahimta ta in an ce labisa ma kanu yaf'aluna yayi muni abinda suke aikatawa to su ku Allah ce la yatana hauna ba sa ma hanawa to ina ne aikin nasu yake wanda ya muni wanda suke aikatawa kaga nan dole sai ka koma zuwa ga waɗansu abubuwa ko ka tahi zalika bima asau wa kanu ya'tadun ka dauki asau din da ya'taduna shine da bi sama kanu yaf'aluna to kaga wannan zai koma zuwa ga waɗancan ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a akwai wata qadiyya da ake kira wato shi abinda Allah ya umurce ka an gane ni wato shi umurni a wajabta ma abu ka yi shi ko ba haka nan bane to abinda Allah ya haramta to shi ma an wajabta ma ka nisance shi kenan yanzu misali Allah ya wajabta ma malamai su yi su yi wa'azi to sai suka ƙi yin wa'azi to ƙin yin wa'azin nan sun saba mami sai a ce sun saba ma umarnin Allah to aka ga ashe rashin aikatawa shi ma aiki ne ina fatan ka fahimce ni idan za mu duba kuma akwai ayoyi na alkur'ani ba kaga malaman su da basu yi wa'azi ba sai ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al isma wa aklihim as-suh nabi sama kanu yasma'un kaga ni yasa ba su hane su ba hana wato rashin hanin nan ya zamanto mummunan abin da sun ka aikata a cikin suratul furqan waɗansu malamai suka ce Allah ya ce wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul manzo yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu surri hadha al-qur'ana wannan al-qur'ani mahjura abin kaurace ma ashe kaurace wannan da suka yi matsayin laifi take a wajen Allah kenan ita ma matsayin aiki ce kenan da wanda ya aikata abin da aka hana shi da wanda yake aikata abin da aka umurce su duk sun yi tarayya wajen saba umurnin Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimci wannan da kyau idan za mu gane wannan mu koma cikin hadisi na Abdullahi dan Amr an gane ko Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-muslim man salima al-muslimina wato min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka tsira an gane suka kubuta daga sharrin halshensa da kuma hannunsa kaga ashe wato rashin aikatawa baka cuci mutane ba baka zagi mutane ba baka yi ma mutane zambo ba duk yana daga cikin abin da an ka umurce ka kaga salimal muslimu da bai aikata ba kaga ashe wannan yana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal muhajir man hajara ma naha Allah anhu wanda ake kira mai hijira shine wanda ya hijirce ya kaurace ma abinda Allah ya ce ya kaurace masa kenan kasar kafirai in ka barta ka bar iyalin ka misali da kasar ka don saboda kai hijira wannan daga cikin hijira kuma hijira ko yaushe tana nan tare da kai ka kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya ce ka a aikata to wannan shine addawa sai ka ji mutane suna zancen hijira hijira hijira tana tare da kai har yanzu kai kokari waccan hijira ta banin gari ta makka ita ce babu ta dan makka ba ta ko ba asuma ta kafirci amma kuma aurace ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala hali aikata kana da ikon ka aikata shi a ko'ina wannan riwaya ta Imam al-Bukhari ce kuma Imam Muslim ya kawo ta riwaya ta Muslim riwaya ta Muslim ta zo wato Abdullahi ibn Amr yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan akwai riwaya ta Abi Musa al-Ash'ari tana cikin sahih Muslim shi ko Abi Musa al-Ash'ari yace qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal wani musulunci ne yafi qala man salima almuslimuna min lisanihi a cikin sahih muslim nan ba a kawo wa yadihi ba kuma ba a kawo wal muhajir ba akwai har yanzu riwaya ta Abdullahi ibn Amr cikin sahih muslim yace inna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ayyul muslimina khair wani musulmi ne yafi alkhairi qala man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi suka tsira suka kuta daga sharrin harshensa da sharrin hannayensa nan ba ana nufin da sharrin harshe da na hannaye ba kuma ayi na kafa ayi na ido a'a kowace irin cutarwa ba a bukata wannan misali ne kawai ne ce to shikenan babu laifi mai ahalare ce wala yahillu lahu an yanzura ilayhi bi nazratin tu'zihi ko ba haka bane wallahu ta'ala a'lam a takaice dai waɗannan riwayoyin kan wani mai wanda dan qur'ani ce maka a to ai wa riwaya ta abdullahi dan amr ibn al-as ta zo a cikin sahihul bukhari an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya an ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to babu laifi in yace sami'tu nayi sannan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane riwaya ta abi musa al-ash'ari ayyul islam afdal da wagga riwaya inna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa shi abu musa al-ash'ari shi ya tambaya shi ko jabir wato abdullahi ibn amr yace inna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana yiwa ya san shi amma bai ganshi ba lokacin da an kai tambaya saboda ana cikin turmutsi da mutane mutane sun yawa ina fata an fahimce ni ko kuma in an ce na ayyul islam afdal ayyul muslimina tana yiwa ya riwaito ne da da ma'ana ko kuma so da yawa ana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaya ayyul muslimina khair wanda kuma ya tambaya ayyul islami khair dama musulmi shine yake tare da musulunci musulunci shine yake tare da musulmi ne ne matsala amma dole sai an yi kokari a kawo rudu da abubuwa da basu dace ba to kaga dai wannan ya nuna man salimal muslimuna kada ka tuta musulmai in baka da dukiyar da zaka bayar an gane ko in ba ka da mulkin da zaka iya taimakon mutane kai musu adalci in ba ka da ilimin da zaka karantar da mutane kai da aka faɗi gaskiya to ka yi shiru kawai kakka zagi wani kakka yi gigarar wani kakka ambaci aibin wani kakka yi zan ɗan tone tone da ɗan sawan ido ko ba haka nan bane wani mutum aka ce ya je makka an gane ko da ya je makka wajen aikin hajji sai ya je ka'aba yana tsawafi tsawafin nan da yake yi sai yana cewa Allah ka raba mu da ƴan sa'idu Allah ka raba mu da ‘yan sa'idu, Allah ka raba mu da ‘yan sa'idu, yana ta ce waya ka'aba, ina fata an fahimta, sai da yake waya kusan shida yana cikin ta bakwai sai wani mutum ya daddaɓe shi ta baya, da ya taɓa shi sai ce kai, kai yanzu ka baro garin ku tun daga Makka, tun daga garin ku ka zo hannan Makka, bayan dukiyar da ka kashe ka ɗauko jirgi ka zo nan bayan haka kuma ka rasa abin da za ka roƙon Allah sai dai Allah sai baka da ‘yan sa'idu, ya ce Allah ga guda. Domin ya samu shi ido, da haka kaka cutar da mutane da bakinka da hancinka kaka cutar da mutane kana daga hancinka ga wani sai ya wuce da ido ana iya cutar da mutane gashi nan ka daina zagin mutane ka daina cin mutuncin mutane in ba abin da addoli ba wani abu ba a so a faɗa sai zancen da'awa da faɗin gaskiya da mutanen da sharrin su yawa cikin al'umma amma kai ka zamna kullum kana aibatar da mutane amma ka kana yabon kanka wannan aiwa wuta ce mutum bai zama tuwa kullum kowa ba na gari bane shi kadai ne na gari wannan wauta ce bai mutum bai zama tuwa kullum kowa ba malami bane sai shi da yan gidansu mutum bai zama tuwa kowa bai da wata falala a duniya in ba shi ba da mutanensa wannan wahuta ce in kana da wannan ɗabi'a sai ka zama wawa mutane suna kallo ka sun san baka san ciwon kanka ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala shi mun tsari da wannan ne zamu nuna cewa musulunci ya rigai turawa cikin wannan ka'ida kaga Allah ya ce ba su aikata la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ko sai Allah ya ce labi isa ma kanu yaf'aluna amma turawa yanzu da suka zo sai suka kirkiro wata ka'ida suka sa mata suna droit d'assistance shine wato akwai haƙƙin haƙƙi na taimako in ka gaza abin muna abu in baka kawo wato baka taimaka ba to ana iya kama ka ta wannan hanya misali ga wanda zan baku mu a musulunci can a da misali a ce mutum ka haɗu da shi a cikin tsakiyar daji an gane ko yana jin kishirwa kai kana garwa ka hada mishi sai ya mutu to da an kama ka zaka biya diya misali kuma kana da rijiya ka shayar da abin wato abin nomanka kayan nomanka sai kuma akwai saura waɗanda suka yi saura da makocinka shi kuma bai da ruwa ka hana sai kayan shi suka halaka kuma akwai ruwa cikin rijiyarka alƙali zai sa zaka biya misali kana da allura wani mutum yana da matsala a ciki ana son a ɗaure cikinsa an gane ko a ɗumke nake son cewa to sai kuma baka bayar ba har mutumin nan ya mutu za ka biya diya ina fatan ana fahimta ta wannan ka'ida ce domin la yasana hauna an munkarin fa'aluhu ruwa da assistance tilas ka kawo in dai ba halaka ra'ayi yaro zai taɓa wuta wayar wuta kana gani ka kyale har ya taɓa za ka biya diya ina fatan kuna fahimta ta da kyau wannan ka'ida ce domin ka taimaka ma ɓanna kana kallo kuma kana da damar da za ka kawo taimako baka kawo taimako ba ina fatan kun fahimce ni to wannan kuma zai shiga cikin furo da dama duk mutumin da ya sakaci kana da yuka dabban mutum tana shure shure baka ba shi yuka ya yanke ba kai ma zaka biya wannan dabba din durwa da sistan sai turawa sun ka kido durwa da sistan sun ka watsa cikin duniya sai mutane mu suka doka ai gashi nan turawa sun kirkiro wani abu da shi gashi alqur'ani yayi bayanin wannan shekaru aru aru da sai ka wuce ina fata an fahimce ni kwanakin nan wata kissa ta faru a kasar Faransa wani yaro ya kubce ma'ana zai fado an gane ko sai ya rika wani karfi a kasar Faransa ina ganin da yau waɗanda suke kallon internet sun gane shi wani mutum dan Afirka yana tsaye ya gani mahaifan yaron ba su iya kama shi shi ko yaron tana yiwa ya sako ya fado shikenan sai mutumin ya taka hawa na ɗaya ya taka na biyu ya taka na uku da tuma da tuma har ya kai inda yaron ya cece wannan yaron haka ne ko ba haka ba shugaban kasar Faransa sai ya sa aka kira shi Emmanuel Macron ya bashi takardar zama ɗan ƙasa direct kuma aka ɗauke shi ma'aikaci na ‘yan kwana-kwana tafiyar pompier ko ba haka ba na ƙasar france saboda jarumtar da ya nuna kuma wannan ya nuna mutumin da zai iya hau waɗannan benayen ba tare da wato an samu eshal ba matattakala an gane ko tsaune kaga wannan ya nuna cewa yana da ilimin da zai amfani su to kaga su da suka cewa ba su bukatar mu cikin kasashen su kaga abin da muka aikata musu ina fata an fahimta ba kowane dan Afirka ne abban su ba tunda dan Afirka ya sai da ransa ya ceci dan Faransa an ba shi gala in mu ne kasashen mu kai irin wannan aikin komai ba za ka samu ba shi yasa babu mai kokarin ya aikata alkhairi saboda mutanen ba ko a kansu za ka mutu in an zo za a yi ma wani abu kowa zai wace shi ne babban problem ke mu na Afirka dibi mutum guda ne ya ce ta amma sun ba shi babban matsayi a kasar su mu ko kasashen mu wanda zai zuwa shi ma al'umma aiki ka iske mutum yayi karantarwa a makaranta shekara 40 har yayi rekrut mu sai ta gwamnati kafin ba ta malamai a rasa mutumin da ƴaƴan waɗanda aka karanta har ƴaƴan su ka zan wani abu babu mai tunani ina wanda ya karanta wa ya karantar da ƴaƴan mu mu yi masa wani alkhairi shi yasa kuka ga har karantarwa ta zan ba ta da kima ita ce dubara ta ƙarshe ga ɗan adam a kasashen mu wanda ya rasa duk inda zai samu kuɗin kayan miya to inda ya dan samu ya iya koda izin ɗaya ne sai ya buɗe makaranta a tara mai yaro ɗari da suna kuwa kafin za su iya kawo a kama abincin da cibi iyalinsa ba wai karatu so yake so ba ilimi yake bukata ba babu ta shigi kasashen mu mutanen da suke tsaye akan abin da zai amfani al'umma babu mun kowa da su shi kenan akwai wani malami da taɓa samun labarin sai yana yace kai yace mallan nace in yace ni na rantsi da Allah akwai wani masallacin da yake ba da sallar tarawih yace wallahi ban san da ban da sallar tarawih nace a'a karma sallahu alaihi yace wallahi babu hakuri in ba da sallar tarawih yace babu sadaka kuma zakatul fitri wa gad ake fitarwa kuma a ci babu wanda ya kawo kai wallahi ban zuwa su baka zun sallah subhanallah al'ummar musulmi ya za a yi a ce turawa sun fi mu sanin yadda ake karfafa mutane gwiwa durwa da assistance gata an ba shi an ku an girmama shi an ba shi babban matsayi an gashi nan an mai da shi wani mutum cikin al'umma kaga gobe inda wannan mutumin da ya ceto wannan yaron ba a yi masa komai ba gobe in mutum dubu za su mutu a yan faransa babu wanda zai taimakawa amma da yawan mutane yanzu suna fatan irin wannan ta samu su irin aikin wannan shine tashjiya a rinka kwaɗaitawa malaman da suke karanta da ƴaƴanku ba wai kuɗin laraba ba da kuɗin wata guda dala ɗari da jikka da kake tura ma mallam ka yi ƙoƙari in kana da hali ka zo ka yi ma mallam alheri saboda mai kula ne da ƴaƴan al'umma da ƴaƴanka sai mutane nan su cewa ya kamata su karantar kuma ƴaƴanka sai su tsaya su karantar amma kullum suna jin kana zargin malam kullum kana cewa malam dan kwaraka kullum ana jin malamai sun ci bashi a shago wuri kaza wuri kaza wuri kaza to ƴaƴanku ne kuke kashewa dan mallam yayi karatu ya samu kai ɗanka ne da ya ga malam cikin rayuwa kyakkyawa da sai shi amma tunda ya ga malam cikin matsala shi ma bai san ya zo ya zan malam ko ba haka nan bane tunda ya ji an ce malam dan kwaraka ne malam kaza yake kai malam kaza ne malamin son banza kai sai ce a to ni dai ban san wannan ɗabi'a ni ma na hakan in zan kamar baba ni ma in zan mai kuɗi in zan ɗan kasuwa in malam ya zo in taimaka mai ni ba ban san in zan malami tun da zama mallami matsala ne kai ko ka san kiman mallamta amma saboda ba ɗan gidan ku na ba ba ɗan garin ku na ba ba wani na ba ba wani na ba ba kai shi yasa ƴaƴan ku ba za su yi karatu ba billahi lazi in kun kyautata ma addinin Allah wallahi Allah zai kyautata ma ƴaƴan ku an gane ko wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan nagari ne yana lahira Allah ya tsare iyalinsa amma kun ki taimaka ma addinin Allah kuma kun koma kuna cutar da masu aikin addini sannan ku dawo kawai Allah ya ce ayanku ya sa su zama malamai kuna cikin aiki Allah shi mun mai kyau Allah subhanahu wataala ya ce wato kanu au am tara kafiran minhum
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم
Allah subhanahu wa ta'ala yake tara kathiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna kulla kawance da waɗanda kafirta ko ba haka nan bane wato munafikai kenan daga cikin su ahlul kitab suna kulla kawance daga waɗanda suka kafirta misali munafiqan makka ko ko mushrikai kafirran makka waɗanda attan makka suna kulla alaka da su don saboda ayaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda dalilin da yasa suke son wannan saboda suna jiran musiba in ta samu shi yasa suke kulla kawance ko ba haka ba amma Allah ya ce su mu'minnai suna kulla alaka ne tsakankanin su su kafirai ba'dhum awliya'u ba'd amma soyayya ce ta ƙarya su ko mu'minnai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce to kuma in ba ai haka ba to illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir matukan musulmi bai rike musulmi ba mumini bai rike mumini ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda kuma shi ne abin da muke gani ya sai kaga mutum yana girmama kafiri ya da dan uwansa musulmi bai dauki musulmi komai ba in kai musulmi ne kai baka da kima wajen shi amma ya an ce turawa sun ce kaza waɗannan suna da kima wajen shi Allah ce innamal mushrikuna najasun kuma shi suna ganin wannan najasa kafin musulmi dan uwansa ina fata an fahimta yatawallawna alladhina kafaru Allah ce to labi sama qaddamat lahum anfusuhum yayi muni abinda han wato wato zukatan su ko rayukan su suka gabatar musu an sakhita Allah alaihim Allah subhanahu wa ta'ala yayi hushi da su ya kace su inji wadansu malamai wadansu malamai suka ce wato shi an sakhita Allah alaihim a cikin i'rabi in mun ga dama muna iya maida shi fi mawdi'in nasbi badali na na ma ita ma ɗin nan malamai sun yi saɓani waɗansu ka ce na kira ce waɗansu ka ce ma'arifa ce in an ce ma'arifa ma'ana tana da alif wallam in an ce na kira shi ne sunan da bai da alif wallam ga waɗanda ba su gane na hau sosai ba ar-rajulu ma'arifa ne rajulun na kira ne to in an ka ce ma ɗin nan tana da buƙatar a kamata abu biyu tana da tamyizi tana da fa'ili an gane ko to waɗanda sun ka ce ma na kira ce an gane ko kenan sai ya zamanto fa'ilin nan na labisa an gane ko wato an shafe shi ita ma ita an matsayin na kira Allah ce sa'a masalanil qaumul ladina kadzabu bi ayatina kaga masalan shine at-tamyizin nata al-qaum shine fa'ilin ta to su wadansu sun ka dauki cewa ma na kira ce kenan matsayin masalan take anan to an sakita Allahu alaihim kenan sai zamanto badali ne na ma badali kuma na abin da yake na kira na kira ne waɗansu malamai suka ce a'a mansubi ne alanat ilhaq wato alanat ilhaqib wato an sakhita Allahu alaihim ay li an sakhita Allahu alaihim dan saboda Allah ya gushi da su waɗansu malamai suka ce a'a shi an sakhita Allahu alaihim mansubi ne akan badali na ma'rifa kama suka ce sa'a masalanil qauma ita wagga ma ta da matsayin alqauma kenan an sakhita Allahu alaihim badali na da ma badali na ma'rifa ma'rifa ne ina fata an fahimta wannan bayani ne na hawu kuma dole a gabatar da shi ga waɗanda suke fahimtar na hawu wa fil azabi Allah ya ce a cikin azaba hum khaliduna za su dawoma Allah shi muna tsari a cikin suratu tauba sai kai hattara an ce wa fin nari hum khaliduna ko ba haka nan bane to kaga fil azabi fin nari sai ka rasa bambantawa tsakanin su wannan aya tana bayani akan munafikai na ahlul kitab waccan kuma tana magana akan mushrikai san tagariya kafirai ma kana lil mushrikina أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار يا كأرمهم خالدون نوكو ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون kuma babu wata matsala can mushrikai nan ahlul kitabi amma dai duk wanda ya dawoma cikin wuta ya dawoma cikin azaba duk wanda ya dawoma cikin azaban lahira ya dawoma a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala shi mu da tsari sai Allah ce walau kanu yu'minuna billah
walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum mattakhadhuhum awliya
Allah ce walau kanu yu'minuna billah da dai sun yi imani da Allah imani ingantacce wan nabiyyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ko da ka ce wan nabi annabi Musa ake nufi ko annabi Isa babu matsala wanda ya imani da abin da suka faɗa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad ko ba haka ba alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil amma walau kanu billahi wan nabi na ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam azance mafi inganci wa ma unzila ilaihi da abin da aka sabkar gare shi shine al-Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa nashi shine ma unzila ilaihi ina fata an fahimta da sun yi imani da abin da aka sabkar mishi hakikanin imani mattakhaduhum awliya da bu surke su ba masoya waɗanda suke kasawa da su waɗanda suke yin soyayya da su ina fata an fahimta ma'ana dai mai imani na gaskiya bai kulla alaka da makiyan Allah subhanahu wataala dan Allah ya faɗi illoli da dama waɗanda suke tattare da su na farko makiya ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko sun kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to ya za a yi karki wanda ya kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masoyinka bai dace ba makiyin Allah Allah ya yi hushi da shi ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur waɗannan mutanen suna kyamar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ko ba ka bane dalika bi annahum اتبعوا ما أسخط الله فكرهوا رضوانهم سنهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم sun saba ma Allah Allah yayi fushi da su suna daga cikin asbabikin da ke sa Allah ya fushi da mutum ko ba haka ba yin shirka ne sa Allah ya fushi da mutum innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin to kaga dai mattakhaduhum awliya'a da busrike su ba masoya suna dasawa da su suna gaba da mu'minnai domin bayyuwa kace kana son makina kuma kana tare da ni wannan ba zai taba yiwa ba ko ba haka nan bane in kana so na za ka zama da ni zama na gaskiya amma kuma ba shi ke nuna cewa ba in kana so na za ka yi ma makiyina rashin adalci a'a makiyina za ka yi masa adalci in dai zama na gaskiya za a yi ko da ina tare da kai makiyinka ya faɗi gaskiya ka faɗi ƙarya to in ina son ka so na gaskiya shine in ce maka kai kuskure shi ke da gaskiya to mu ko mutane abin da suka ɗauka ƙauna ka bi su fil haqqi wal batil duk abin da suka faɗa ka sai eh gaskiya ne wannan shine girmamawa a wajen su wannan kuma munafinci ne da tsoro kuma in ana haka wallahi ba za a gama lafiya ba ƙarshe sai an baka tun dannan duniya ko ko lahira in mutum ya gane gaskiya ya bi ya ce wani ka cuce ni ko ba haka ba in kuma aka haɗu gaban Allah lamarin zai ɓace Allah ce to dai mattakhaduhum awliya da bu su masoya ba suna ɗasawa da su suna yi musu biyayya suna ce musu su ne shugabannin nan su in ba da su ba da ba za su iya rayuwa ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa kaga yi musu biyayya a cikin wannan ya kai turawa sun kirkiro abubuwa da sun kirkiro ruhbaniya namiji ya zauna bai aure wasu daga cikin su mata ba su aure ko ba haka ba ƙarshe yanzu aka ce namiji ya aure namiji mace ta aure mace shikenan saboda sun azaba kansu dokokin in namiji ya aure mace in za a rabuwa an ka dokoki masu yawa za a raba dukiyar ka biyu sai ko yanzu na jin tsoron ya aure mace ya fi son yayi mu'amala da karuwa ya fi son yayi mu'amala da wa ya fi son yayi mu'amala da wa to a ƙarshe kuma sai suka kawo muna wannan a ƙasashenmu shine aka ce yanzu tana shina da izini in yayi dan shege sai ya je yayi rekonatin shi ya ce wannan dan shi ne a bashi gado to kaga duk mutanen da suke jin tsoron zina a cikin kasashenmu yanzu shi kenan an ba su dama tunda wai ana cewa bai da alaka da musulunci ga ayoyi sun ce yusikumullahu fi auladikum dan zina kuma ba dan ka bane ko ba haka nan bane tunda ba akan aure aka same shi ba abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarifu ibnu zina dan zina bai gado ba za a ba shi gado ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan hadisin kuma hadisi ne hasan yana da turuq da dama babu zance a zo a tadifantar da shi kuma fi auladikum dai mafhumi na alqur'ani waɗanda ba ƴaƴanku ba su da gado dan shege kuma ba ɗa bane magana ta rige ta kare to sai aka ce a'a bai da alaka da musulunci to yanzu abin da zamu yi tambaya anan mutum yana da ƴaƴa guda goma yana da shege can daban sai su suka je a je gidan alƙali ko gidan malam shi ko wancan shege ya ce ya je kai ƙara kotu nawa wanne za a yi daga cikin su waɗanda ke so bai da alaka da musulunci ana son shaggu su samu mi su samu gindin zama a cikin al'umma an gane ko to kenan in sun samu gindin zina ta samu gindin zama a cikin al'umma tun da shege na da gado nan kasashen mu za a ci gaba da haihuwa kuma an bar mutane ana kyakkyata talaucin su saboda ba su da dukiya mutum bai ya kasa doka ƴaƴansa su kuma can namiji ya auri namiji mace ta auri mace suna haihuwa ba su haihuwa sai su ketaro Afirka inda aka ba da dama shaggu su samu gindin zama ko ba haka ba su ne ake fatan ma a rabu da su da gaugawa dan halat kuma an hana saurayin aure kaga sai su rinka zuwa suna ɗaukar ƴaƴa ƙato ya armi ƙato mace ta aure mace ba sa haihuwa sun zo ƙasashen mu sun ɗauki ƴaƴan zina tun da an ce ɗan zina na da abin nan an ba da dama a zina a haifi ƴaƴan zina a je da su can turai a zauna tare da su kaga ɓarna ta kewaye al'umma ina fata an fahimce ni yanzu a ƙasashen turai in mutum na son ɗa har wato wanda matar shi take da matsala ta mahaifa za a ɗauko maniyinsa a ɗauko maniyinsa a sa cikin wato injin ko a sa cikin cikin wata mata ta ɗauke ta har suna kiran har suna kiran su porter mer porter ko suke ce mata ko menene naga wannan a cikin gidan TV na Isra'ila kuma a ture suna yin haka to yanzu mutumin da in ya rasa da zai bada a neman mishi da a wata hanya shi zai zakwa yake muku a kan ku yi kaza kan ku yi kaza kan ku yi kaza wannan duk renin wayo ne in dai kana da imani ba za ka rike su masoya ba balle har su tsara mami za ka aikata a cikin kasashen ka in ka bi su ka halaka za ka yi mu'amala da su daidai wannan kuma ba shi ke nuna ba za mu yi mu'amala da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da Yahudawan Madina yayi mu'amala da wafin Najran yayi mu'amala da kafirai ko ba haka ba amma akan ka a taba addinin musulunci in za a taba addinin musulunci ba za a yarda ba to amma mu muna iya mu yi mu'amala da su za ku iya cewa ba mu kera maka mu magani ko ba ka nan bane ba mu iya maka mu kaza ba mu iya maka mu kaza to tunda muna da dukiyar mu mu je mu sayo ba sai mun zai yaran su ba amma kuma mu zamanto za mu bi su a ce muna namiji ya auri namiji mace ta auri mace wannan kafirci ne da an kuma kafirci da sabon Allah yayi wa cikin kasa za a yi bala'i zahara al-fasadu fil barri wal bahr wato bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ya shirye da mu walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya Allah ce walakin na kafiran minhum fasiqun sai dai da yawa daga cikin su fasikai ne nan in mun dauki min wato malamai sun tafsiri biyu wadansu sun ce wannan min tab'idiyya ce sashe daga cikin su to in an ce walakin na kafiran minhum fasiquna to ai dama ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da annabi ba to ai bai dace a ce walakin na kafiran minhum sai a ce walakin nahum fasiquna domin na al-kufru ma'anahu huna wato al-fisqu ma'anahu huna al-kufru bai dace a ce kafiran minhum ba an gane ko kenan sai waɗansu malamai suka ce a'a nan tabi'idiyya ce amma ba kowanne daga cikin su bai ke matsayin munafiki tunda an ce walau kanu yu'minu billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhazuhum awliya'a ai sashe daga cikin ahlul kitabi ba ba munafiqai bane kafirai ne an gane kenan wancan kasiran minhum fasiquna ta hanyar munaficcin ba a kalli wancan kafircin ba na kafirce ma wato alqur'ani an gane ko to sannan kuma dan su malamai suka ce a'a wannan min tana nan matsayin min bayaniya kenan walakin na kasiran minhum sai dai wato wato tabidiyya ce amma intiqaliya walakin na kasiran minhum ay min bani isra'ila sashi daga cikin su fasiquna fasiqaini amma in mun ɗauke ta tabi'idi wato bayaniya walakin na kasiran minhum fasiquna dukkan da yawan su minhum innan su din dai dan ta zama to bayaniya ina ba ta an fahimce ni fashtani burrijisa min al-awsan ay hiya al-awsan wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyina ay hum an-nabiyina ulaika alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyina ay hum an-nabiyina domin babu a cewa sashi daga cikin annabawa walakin na kasiran minhum fasiqun sai dai da yawa daga cikin su fasikai ne wannan ya nuna in mun dauki mafhumul aya yan kadan ne daga cikin su sun kai imani da Allah fa qalilan ma yu'minuna ko ba haka nan bane sai Allah ya ce
la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu yahud lilladhina ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبانا
وفي ألف واللام
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا
wannan aya tana da tsawo amma za mu taɓa bayani kanta kaɗan don saboda bayanan suna da yawa Allah ya ce latajidanna allamu lamul muwatta alil qasami ko ba haka ba ai wallahi latajidanna an gane ko wannan kuma fi'ili ne mudari'i wajada yajidu an gane tajidu anta asluhu tawjidu sai an kai hasbul ya'i wa'ada sai a ce ya'idu asluhu yau'idu yaf'ilu ne waɗansu malamai sarfa suka ce waqa'at baina aduwataiha an gane ko alkasr wal wal wal ko wal ya wato latajidanna an gane ko asalin shi la tawjidanna to an ga la tajidu sai aka shafe wato wawun saboda illa ta sarf so nan ya kamata a ce la tajidu sai an ka ce la tajidanna to saboda nunu taukidi ta haɗu da fi'ili mudari'i mubasharatan to nan ne za a yi wato wato bina'i ake yi masa ko ba haka ba ibnu malik yace wato wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'ribu mudari'an in ariya min nuni taukidi mubashirin wa min nuni inasin kayyaru'na manfutin wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya da fi'ili amri da fi'ili madi da'iman mabniyun ne ba a irabin su amma yace wa a'ribu mudari'an ko wa a'rabu mudari'an in ariya sun yi i'rabin mudari'i in ariya in ya tsirauta min nuni tawkidi mubashirin in nuni tawkidi bata zo da shi kai tsaye ba gashi nan latajidanna ta zo mubasharatan tunda tajidu ne amma sai aka yi bina'in shi lil fathi wa min nuni inasin ko ko in nunun niswa ta hadu da shi kai tsaye kai yaru'na manfutin yace yaru'na manfutin suna ba da tsoro ga wanda yake son su ko ba haka ba mata suna ba da tsoro ga wanda yake son su ba su ba da tsoro da kaga ba ka tsoron mace ba son ta kake gida sai yasa waɗannan masu mutane barazana cikin gari da ya koma gida sai ya zama to shine abban zalimi magana sai ta zan ba ta da wani amfani la tajidanna ashaddan nas Allah ya ce wallahi zaka samu mafi tsananin mutane adawatan adawa lilladina amanu ga waɗanda suke yahuda wato lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani al yahuda sune yahudawa kaji waɗanda suka fi kowa tsananin adawa da musu imani walladina ashraku da mushrikai waɗannan su suka fi kowa tsananin adawa ma'ana ba wai an ce sauran kafirai ba su da adawa da mu ba an gane ko a'a waɗanda suka fi kowa tsananin adawa kaji adalci na Allah ko wajen da awa wa'azi kakkafi kakka ce wane ina da adawa da shi wane ina da adawa da shi to amma in za a bayani a nuna ta wannan safi ta wannan shi yasa ko azaba ta kiyama Allah subhanahu wataala bai ce dai za a yi ba a'a waɗansu sun fi waɗansu innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar ko ba haka nan bane fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin ko ba haka nan bane kaga azabu su za ta bambanta da waɗansu ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ko ba haka nan bane kaga ko cikin wani in za a adalci ko cikin makiya kana da makiyin da wannan yana jiran ka mutu wannan kuma kiyayya ko yalla tana yiwa a gyara wannan ba za a gyara ba ya kamata ko cikin wa'azi inda makiyin ka yayi daidai ka ce nan daidai ne kashi 70 yayi daidai amma ba a zuwa gaskiya gaba ɗai a ce duk ƙarya ce ko ko ƙarya gaba ɗai a ce duk gaskiya ce a'a in duk gaskiya ne duk gaskiya ne in duk ƙarya ne duk ƙarya ne in kashi kaza gaskiya ne kashi kaza ƙarya ne to kashi kaza gaskiya ne kashi kaza ƙarya ne thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani atiya thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha suliya ko cikin wutar jahannama Allah ya faɗa don haka ga waɗanda suka fi adawa daga cikin kafirai al-yahuda wal ladina ashraku sune yahudawa da mushrikai mi yassa suka fi adawa wato saboda mi saboda su ahlul kitab suna da mi suna da karatu ilimi yahudawa a ba su aiki da shi su kuma mushrikai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nan nasu ne ko kuma su ba su da addini suna bauta ma gumaka to kaga shirkar su tana da tsanani gaba ɗai babu rahama babu tausayi a cikin zukatansu ko da kaga yanzu america suna kan kiristanci da irin su wato kasar jamus da faransa sai ka kamar sun fi tausayi daga yahuda a'a su ne ake tura su yahudan suke tura su su aikata ɓanna a ƙasashen musulmi ina fata an fahimci ne sai su laɗe ta bayan waɗannan al-yahuda walladina ashraku Allah subhanahu wata'ala yace ya faɗa kuma wato su yahudawa abin ban mamaki gare su a cikin suratul baqara wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin su suka fi kowa son su yi tsawon rayuwa sai da ce wa minal ladina ashraku kai sun fi mushrikai a wata qira'a in mun dauki wa minal ladina ashraku wato ma'tufiya ce ba lamul ibtida'i bace kadibi ba yahudi abin mamaki in ji malamai suka ce anan dibi shi ba yahudiya bai yi wato ya yi imani da akwai kiyama su mushrike ba shirda akwai kiyama ba an gane ko amma duk da haka ba yahudiya ya fi su son tsawon rayuwa kaga abin da abin mamaki tun da kai da kake tunanin za ka aljanna ai kana fatan ba sai ka tsawon rayuwa ba shi ko mushriki da yace in hiya illa hayatun dunya ai shine kamata yayi tunanin zai yi tsawon rayuwa kuma ko da mun ce wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law ya'muru alf sanatin daga cikin mushrikai akwai wanda ke son yayi shekara dubu kenan ba yahudiya ya wuce shi to kaga har yanzu dai akwai abin ban mamakin bai kare ba Allah subhanahu wa ta'ala mai kyau Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawadda zaka ga waɗanda suka kusancin kauna lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu nasaru ne ma'ana kristoci muke wannan ba shi ke nuna cewa ba duk kristoci sun fi waɗanda suke akan aqidar yahudawa tausayi a'a umuman in an ɗauki fil ghalib kashi 90 cikin 100 ko 95 yahudawa sun fi kamar musulmi amma wannan bai hana can cikin kristoci a samu waɗanda suka fi rashin tausayi daga waɗansu yahudawa na ana magana ne jumlatan amman kuma na ana magana ne akan yahudawa da kristoci ko da nasaru da yahudawa akan aqidar su ba akan jinsin su ba da an ce yahudu in yau ba yahude yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu yanzu ya zama musulmi a wajen mu ba ba yahude ba sai mun fahimci wannan da kyau shi yasa kullun suna cewa a canza aya kaza a canza aya kaza a canza aya kaza a canza aya kaza kai ka canza mana ba kana da bakara so ka canza ba bismillah dauki alqur'ani ka kai ka canza in ka canza alqur'anin da ke gidanka to kana iya canza wanda Allah kana iya hana a karanta alqur'ani ko ina sai an karanta alqur'ani kwanakin baya da suka hana a kiran sallah a Amerika kun ga abin da an ka aiko kiran sallah ake yi so biyar a yi kuma ba a ga mai kiran sallah ba ‘yan jarida na duniya gaba ɗaya suka suka kewaye masallacin ai kiran sallar asuba ai na azahar ai na la'asar ai na magriba ai na isha'i masallacin an rufe kuma ga komai da komai babu kowa kuma ana kiran sallah to shi wannan kiran sallar sai a ɗauko sojoji waɗanda su ko za su gane irin wanda ke wani kiran wannan sallar su zo su hana shi subhanallah ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم أبن يسا أكي سامو masu tausayi daga cikinsu akwai ƙissisina wato ƙissisina jam'i ne na ƙissis ko alƙussu shine malamin kiristanci fasto ake ce musu ko menene wato malaman lugha suka ce musallas lughawi ne nan muttahidul ma'ana ana cewa alqassu ana cewa alqissu ana cewa alqussu duk ma'anar shi daya wannan muttahidul ma'ana ne akwai mukhtaliful ma'ana imamu qutrub daga cikin malaman lugha yayi littafi kan wannan ibnu malik ya rubuta alfiya ta cikin musallasatul lughawiyya ba waccan alfiya ta nahwu ba ina fata an fahimta sannan kuma sheikh abdul latif shuwairif a cikin littafin sa tadribatul lughawiyya a juz'ur rabi ya kawo tashi daga cikin su yayi bayanin su su dan haka dai musallasatul lughawiyya ne akwai wanda ma'anar shi tana canzawa akwai wanda ma'anar shi ba ta canzawa in kana son karatun larabci da kyau ka san malamin larabci ka san irin waɗannan bambanci don kasara na iya canzawa abu ya zo ya koma ka kasa da gani an ta sama gaba dalika bi anna minhum qissisina daga cikin su akwai qissisin malaman su wa ruhbanan da masu ibada waɗanda sun yanke saboda ibada in mutun ya yanke zuwa ga ibada bai guluwi cikin addini tana yiwa ya nasara amma wani lokaci daga nan aka wucewa mutun ya kebe ya ce shi yana nan yana tayin waɗansu abubuwa ba san abin da ake ba karshe sai shi ya bayyana gare shi dama ba malami bane sai ya haukace karshe sai gare shi al'amura da sun bi sun lalace abinda aka je nema ba a samu shi ba wato hausawa suka ce mun suru ya je barbara ya dawo da ciki dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan ruhbanan wa annahum la yastakbirun sannan kuma su ba sa yin girman kai domin duk wanda mutumin da ke girman kai to abin da yake bukata ga mutane a girmama shi shi mai girman kai Allah ya azantar da shi ma'ana abin in kana son mutane su girmama ka ka girmama su in kana son mutane su girmama ka kar ka zalunce su to mai girman kai shi yayi girman kai yace mutane su ba kowa ba sannan kuma ya zalunci mutane kuma ya kai mutane su girmama shi yana yiwa har duniya ta tashi wannan ba zai samuwa ba mutanabbi yace man yuhim yashalu alhawanu alaihi wa ma li jurhin bi mayyitin ilami duk mai walakantar da mutane to yi mishi walakanci abu ne mai sauki in dai kace zaka walakantar da mutane to walakantar da kai ko kai wane ne abu ne mai sauki yace wa ma li jurhin bi mayyitin ilami wato gawa ba ta jin rauni dan an zo an yi magawa rauni ba za ta ji ba ko ba haka nan bane dan haka mai cin mutumcin mutane bai dace da mu an ci mutumcin mutane an ci mutumcin sa ba ko ba haka ba mai zina da ƴaƴan mutane bai dace ya ji takaici ba in an yi zina da ƴaƴan shi mai zuwa shi lalata da iyayen waɗansu bai dace ya ji zafin in an yi lalata da mahaifiyar shi ba mai zuwa ya zalunci wasu ya ci kuɗin mutane bai dace in an cuce shi ba shi ma ya ji ciwo ko ba haka ba ana ba da kissa wata rana wai wani barawo ya zo sata wani buhu a cikin gida wacin wani zaure ne an aji buhuhuwa da ya zo sai ɗauko buhu guda ya hito sai ya aji da ya aji zai koma ya ɗauko na biyu ko da ya zo ashe mai gida ya zo kawai ya fara lissafi a sai ya ga babu yana lissafi ta ban ga buhu guda ba kai yau baya barawo tunda yana jin tsoro ko da ya dawo ashe wanga da ya aje wani ya gani lokacin da aje ya gaba da shi sai ta to kakana ni yanzu ko da ni yi abin nan sai an kai abin nan an kai abin nan kenan ya aje wani ya ɗauke ko ba haka nan bane ja ya ya mina ake cewa ja ya sako ja ya dauke to irin wannan ne shi abubuwa mai da wanda duk ga zalunta mutane kar ya ji tsoron lokacin da shi ma zaluntun nan zai same shi dole mu dauki wannan sakamako dole ya iska mai yin zalunci ƙarya ne kai zalunci ka gama lahiya fanzur kaifa kana aqibatul muslimin Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul zalimin in kana son mutane su girmama ka ka girmama mutane shikenan in kan mutunta mutane mutane su mutunta ka amma ka ce mutane su ba kowa bane azaba ce Allah zai ma da girman kanka kai ma mutane ba su dauke ka komai ba nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh